أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ساكي ميك أغودير مغا الله تعالى wadda ya kaddara rayuwarmu yau zuwa wuni na goma sha biyu cikin wata na hudu shi ne rabi'u tsani hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya daidai da hudu ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar yau ma ga cikin ikon Allah da ya da gare shi za mu ci gaba da darasinmu da muke yi na mako-mako a wannan masallaci na wadda aka sanya masa suna don tunawa da malaminmu malam muhammad kabir ahmad allah ji kanshi da rahama kuma darasi da muke cikin littafi mai albarka na umdatul ahkam wadda babban malami al-maqdisi ya wallafa shi wannan kuma shine zai zama darasinmu na saba'in da uku a cikin wannan littafi idan 'yan uwa ba su manta ba muna batu akan abin da ya shafi zakka wancan sati cikin ikon Allah mun bayyana zakka da nisabi wadda ya kunshi dabbobi ana zakka da ya kamata mutum ya fitar da kuma nisabi mana adadin dabbobi da in mutum ya same su zai yi zakka a kai to muna cikin wannan hadisi sai lokaci ya cin mana shi ne muka tsaya a kan fa'ida ta biyar kenan za mu tashi kan fa'ida ta shida shi ne malan in kuma ‘yan uwa basu manta ba muna karatu wannan littafi tare da sharhinsa mai suna iqazul afham na Suleiman ibn Muhammad daka za mu tashi akan fa'ida ta shida malam mai sharhin littafi ya ce min fawa'idil hadith yana daga cikin fa'ida da za a samu cikin wannan hadisi da muka karanta hadisi shine hadisin ainihin wa ana a ba ya sahabin da ya rubuta hadisi nake so in ji hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko eh yawa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wadda mun karanta wancan hadisi mun zo gaban nan da yake cewa min fawaidil hadis yana daga cikin fa'ida da za a samu a cikin wannan hadisi ta shida shine wujubu zakati fil hububi was-simari wajibcin yin zakka a cikin ainihin amfanin gona wa'anne nau'ika sai yace al-hubub masu ƙwaya ƙwayoyi mana gero dawa masara alkama shinkafa da abin da ya kama da haka wasimari da 'ya'yan itatuwa irin su dibino su inabi da abin da ya kama da wannan duka wa'annan ana musu zakka to a cikin hadisin daga cikin fa'ida da za mu samu shine yana gwada mana ainihin mai wajibcin fitar da zakka akan amfanin gona mala yace wa huwa wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma fitar da zakka a amfanin gona da kuma ƴaƴan itatuwa mala yace wannan wajibi ne bil kitabi idan zamu koma cikin alqur'ani na Allah ayoyin alqur'ani sun tabbatar da wajibi ne a fitar da zakka na amfanin gona musamman ƙwayo ƙwayuka ƙwayoyi amfanin gona mai ƙwaya wasu sunnati da kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna tabbatar mana da wajibcin fitar da zakka wal ijma da kuma haɗuwan malamai shi kansa ya tabbatar da cewa zakka wajibi ce don mu samu ƙarfin gwiwa wayannan maganganu da malam yayi sai ya fara tunda ya ce alkur'ani ya tabbatar da wajibcin fitar da zakka na amfanin gona sai ya kawo aya ta alkur'ani ya ce ƙala ta'ala allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ayyuhallazina amanu an fi komin ɗayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi har zuwa ƙarshen aya ƙwale ya kawo wannan ayar da take cikin sotul bakara ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku wanda kuka ce kun yi imani ibn mas'ud ya ce wannan kalma ko wannan kira da Allah ya yi ya kirayi masu imani saboda suna da abubuwa guda biyu ko uku na farko ya ce suna da hankali ya kan an kira su za su ji za su hankalta za su kiyaye abin da ake na biyu suna da ayyakini a ransu za su gaskata abin da aka faɗa da aka ba za su kokonto ko shakka ba za su gaskata wannan abin to bisa wannan sannan na uku ya ce kuma suna iya fahimtan abin da za a karantar da su da aka aka keɓance su ta kira aka ce masu imani ana wanda bai da imani ko an gaya masa ba zai iya batun da menene dukiya za a taba dukiya ko babu abin da ya kai ta daɗi ya wata mun fahimta musamman abun da mai ita tana da daɗi in an ce ya taba ta wanda su da kyar suke taba wani ya ce in ka tara kuɗi sai ka damƙe haka ɗan abin da ya maye ɗan mako haka to shi ne za ka lasa kuma ka bai wasu eh wai ana gwada maka yadda dukiya take da daɗi ke ka matse to abin da ya ɗan burtso ta nan a ciki za ka ɗan lasa kai ma ka biya wasu amma wannan ruwa ne ko Allah ya ce wala ta jali da ka magalulata ne ila unuqika kada ka sanya hannunka ya zama arati a wuyanka ka zama ɗan dambe ba kyau da wata mun da hannunka kullum a dunkule ai wala ba da dai bare ya kamata mu baje hannunmu eh Allah ta'ala ya ba mu labari da Yahudawa suka ce yadullahi magalula Allah ce gullat aidihim wal inu bi maqalu bal yadahu babasutatani yunfiqu kayfa yasha to daga Allah hannunsa a shimfide suke a yalwace suke a bude suke yana ciyarwa yadda yake so to dukkan mutumin kwarai zai shimfida hannunsa zai taimaki mutane Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka ce kun yi imani sai ce an fiƙo ku ciyar min ɗayi ba ma kasabta daga cikin abin da yake na halal wadda kuka tsorowita mana abin da kuka noma kuka yi amfani kuka fitar da shi kuka yi aiki kuka samar da shi kwamin ma aka rajina lakum min al'arbi da abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa sallah ya ce wala ta yamma mul khabisa ko min hutun fi qula rasim bi akhirihi illa an tughmidu fi kaga an hana mu mutum zai sadaka ya bada mummuna babu kyau ba da dai bane ka fitar da abu mai kyau ka bada shi sadaka to wannan aya tana gwada mana wajibcin in mutum ya noma amfanin gona ya fitar da zakka wa qala ta'ala malai sai ya kawo ta aya ce wa atu haqqahu yawma hasadi ku fitar da haƙƙin Allah ko ku fitar da haƙƙi na wannan dukiya ta amfanin gona da Allah ya baku ranan da kuke girbi ranan da kuke girbi to ku fitar da haƙƙin Allah a ciki sannan mala yace wa anna maqadira nisabil hububi was thimar yace lalle abin da aka kaddara wanda zai zama nisabi na ainihin amfanin gona kaman dukkan amfanin gona wanda yake mai kwaya shine alhubub was thimar da ƴaƴan itatuwa yace khamsatu awsuqin shine ausaki biyar kamar yadda yazo cikin hadisi kuma an fassara mana mai ausaki ko yawwa mai ausaki daya shine sa'i 60 ina fata mun fahimta ausaki daya shine sa'i 60 sai ka ce 60 sau biyar nawa 300 da haka in mutum ya mallaki sa'i 300 to zai fitar da zakka idan za ka juya shi a cikin mudunabi ɗaya haka mudunabi dubu ɗaya da nawa da ɗari biyu da wani abu ina fatan fahimta yawa za ka in kuma za ka mai da shi buhu zai baka buhu bakwai da rai na a'a asalin lissabin asalin lissabin sa'i ɗari uku ko idan mu kaddara za mu ɗauke shi a matsayin kowanne sa'i ɗaya cikakken kwano na irin namu misali to zai baka buhu bakwai da rabi za ka raba waɗannan ɗari ukun gida nawa gida an sai baka 7.5 na watan fahimta wadda 7.5 ɗin shi ne buhu bakwai da rabi na a bai kai lissafi ba inda ya kai noma abu bai kai wannan adadin buhunan ba ko bai kai adadin wannan ausakin ba ko bai kai adadin modin nabi din nan da aka faɗa ba to bai kai lissafin da za a fitar da zakka ba amma za ka yi mai sadaka ta taɗawo'i babu laifi wannan misali ka ɗebo ka zo da buhu shida mai kwano biyu mai kwano ɗaya mai kwano da rabi haka mutane to wannan duk zaka iya yi amma ba a matsayin zakka ta wajibi a matsayin sadaka cikin sadakoki wadda aka tabbatar maka malai yace wannan kuma da aka ce sai amfanin gona mai kwaya ko na ƴaƴan itatuwa ya kai ausaki biyar malai ce li hadisil babu saboda hadisin da yazo a babu hadisin ya ce laysa fi ma duna kamsi kamsatu ausakin sadaka duk abin da bai kai ausaki biyar ba babu sadaka a cikinsa mala ya ce lakin sai dai ya talif yakan jujjuya kam ya khuruj to mai mutum zai fitar eh har mutum ya samu nisabi bai zai fitar sai ce al-ushru sai zai fitar da ushri ne bai ushri shine ɗaya bisa goma na wannan abin da ka samu ina wajen fahimta idan misali abin ya tsaya a buhu bakwai da rabi za ka ba da wajen kwano talatin kenan ko? na? a ai damu kawai mun kaddara a haka ne ka gane amma sa'i ko wancan satin mun faɗa ko cewa sa'i bai kai kwanan awo da muke tiya wadda muke amfani da shi ba kuma tiyan ma ai a nan ne ko a waɗansu wurare kwanukansu ma manya ne kamar yadda ka je kasar Kano ko wani kwanon su da ake ce masa na bogaji na bogaji kwano biyun su zai kai wajen kwano uku da rabi ana namu a kare zubi da girman su zagan kace zaka bada wannan ko zaka fitar da wannan da da lissafi ai ba zai fita ba ko yawa zaka zaka iya ɗaukowa ka nemo sa'in ka sa ka auna da shi to zaka fitar da ainihin ɗaya bisa goma to ame mala ya ce fi masu kiya bi ma'is sama'i duk abin da aka shayar da shi da ruwan sama duk abin da aka samar da shi ta hanyar ruwan sama wal anhar da ƙoramu wa nahawiha da makamantansu bi ma laysa fihi ma'unatun kathira irin aikin da babu wahala da yawa a ciki misali ka fara noma da rani ba ka yi wata ɗaya mai kyau ba sai damuna ta sauka ina ba don fahimta ka yi nisa ka yi da she ka yi kaza ka yi kaza sai kuma damuna ta sauka kaga wahalhalun da ka sha ai ba za ka iya daidaita su da ruwan saman da ya sako ya karasa maka amfanin gonan ba to in wannan ne zakka iri ɗaya za ka fitar da kaman an shayar da shi da ruwan sama saboda aikin da ka yi bayi da yawan da za a ce ya yi rinjaye na watan fahimta amma idan ya yi rinjaye to sai a ce yanzu zakarka da za ka fitar ba ushiri ba ne wani abu ne daban za mu zo mu ji ya ce sannan akwai nisful ushir akwai rabin ushiri rabin ɗaya bisa goma ya ce fi ma su bin nawazihi duk abin da aka shayar da shi na amfanin gona da amfani da jigo mun san jigo aiko yawa amma a yanzu sai ka ce mai kai amfani da injina tun da yanzu babu wannan technology ya yi nisa Allah ya kawo ilimi ya yaɗu cikin mutane da aka wancan technology ne na mutanen baya yanzu kaje wuraren da suke fama da matsalar ruwa suna da ainihin yadda suke noman ranarsu ya sha babban da mu akwai sabbin dabaru da aka koyar misali ko nijar kaje suna suna suna dan tona rami haka su fafake shi haka sai su zuba ruwa a cikin zai shuka a gefen sa sai zuwa na zuba ruwa kadan kadan shikenan kuma amfanin gona yana yin kyau kuma zai rayu a kaga dabara ce da hikima da fahimta shi sa ake so mutum ya dinga yawan amfani da kwakwalwarsa wajen sama wa kansa mafita a rayuwa ‘yan rayuwa ta kunci karka zauna kai ta jirin cewa wani ya zai koya maka a wahala ta yi nisa so ake kai amfani da kwakwalwarka karka zauna ba ka amfani da kwakwalwa muna ta kallon social media amma ba ta zama darasi a gare mu muna ganin wasu ƙasashe za a ga mutum ya zauna ya yi basu ya ƙirƙiro abu da kansa yadda zai yi wani abu mai sauƙi kuma ya cimma nasara a kai ba ga mu ba mu da shi yara a gida za su ƙirƙiro sana'a sai a rasa waye zai ƙarfafe su dole kuna ji kuna ganin sana'ar za ta mutu saboda ba wanda zai ƙarfafa su ba mu da hanyoyin irin waɗannan abubuwa lalle ya kamata mu canja tunaninmu saboda ita duniya da kuka gani ba tsaye take buɗe ba tafiya take yi ba ta tsayawa ko ba ta tsayawa don wani duk wanda ya ce zai tsaya ta jira shi to ya sha wahala to duk abin da aka shayar da shi ta hanyar amfani da wata dabara shine za a ce bin nawazi wata dabara ta zamani wa gairiha da waninsu mimma fihi ma'unatun kathira irin abin da akwai ɗawainiya mai yawa a ciki mana ɗawainiya wajen ainihin samar da kayan abincin yana da yawa to in irin wannan ne za ka ba da nusfil ushir shi ne mai askari ya ce idan mutum aka zo aka duba amfanin gona ya za a duba ya ce za a duba idan shayarwa aka yi to wanne ya fi yawa shayarwan ya fi yawa ko kuma ruwan sama ne ya fi yawa idan shayarwar ya fi yawa to za a fitar da zakka ne da yadda shari'a ta ce in an shayar da amfanin gona ya ce in kuma ruwan sama ne ya yawa to yanzu in za a fitar da zakka za a fitar ne da ushiri ba da nisfin ushiri ina fatan fahimta da haka ya kamata mu gane wannan sai ya kawo ya ce an bin umara an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an ji hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa yace annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace fi ma saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al ushru duk abin da sama ne ta shayar da shi duk wani amfanin gona wanda ya samu ne a dalilin shayarwa daga sama au uyunan ko kuma aka amfani da wani idan ruwa wani irin marmaro yanzu misali in kaje irin yankunan yobe akwai wani noman dawa da suke yi sai an girbe wannan dawa wannan damshin da wake da wannan damshi suke yi ba wani abin da suke yi shukawa za su yi za ta fito zai fito za a yanke har a amfana da abu to wannan an yi amfani da mai idan ruwa kenan to duk abin da aka samar da shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shayarwa ta ruwan sama ko kuma ta hanyar shayar da shi da amfani da idanuwar ruwa auka na asariyin ko kuma aka shayar da shi ta hanyar ainihin mai ainihin ko jigo ko abin da ya kama da haka to za a ba da ushiri na fatan fahimta za a ba da ushiri shi ne abin da aka shayar da shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sannan sai ya ce wafi masu ƙiya amma duk amfanin gona da aka shayar da shi bin nadahi ta hanyar amfani da jigo ko kuma wata na'ura ya ce nisful ushir nan kuma za a ba da rabin ushiri rawahul bukari ana hadisi imamul bukari ya fitar da shi wali abi dawud autar waya ta abu dawud sijistani yake cewa idza kana ba'lan idan gurin ya zama mai marmaro ne haka kamar irin guraren da na ba da misali da yobe ruwa yakan tafi sai kuma wani wani kwatattabar ruwa haka na ba ta fahimta sai ya saura wani abin sai ya wata da watanni ya kare ba to sukan yi shuka a kansa kuma su fitar da amfanin gona a ciki mai yawa kuma mai albarka to shi ma a irin wa'annan ana ba da nusfil ushir da ba da rabin ɗaya bisa goma na abin da aka samu. Yana idan aka samu buhu goma a ruwan sama, aka ba da buhu ɗaya. In shayarwa ne mai zaka ba, zaka ba da rabin buhu. Ina ba ta fahimta. Yawa, shi sa masu noman shinkafa sai sun nawa buhu ashirin sai su ba da guda ɗaya. Shi ne zakarsu. Kun gane? Amma haka ma wani haka zai tare. Allah ya ba shi ton biyar, ton shida, ton bakwai, ton goma, amma haka zai taro su bai zai ba da ko ɗaya ba. Shi yana game wayo ne, shi za ka gare abubuwa mai da dama sai ga an faro da kamar ci gaba sai ga babu ci gaba. Saboda me muna wasa da haƙoƙi na Allah a cikin waɗannan al'amura ɗin. Da haka lallai ya kamata mu kiyaye. Allah ya datar da mu. ya ce sannan sai mala ya ɗauko waɗannan kalmomi da ya ce wa fi masu ƙiyar bisawani da duk abin da aka shayar da shi da asawani ai jam'u saniyat wahiyar dabbat shine abin da aka yi amfani da dabba ake shayarwa mu kowa da irin yankuna su yobe rijiya a can ta fi gaba hamsin sai an gane ko haka in za a jawo ruwa a rijiyar ana amfani da raƙuma ne ko shanu igiyar gugan an ɗora maka ba za ka yi ɗaukawa da haka damun gugan rabin drum ne ai aka zira shi aka tabbatar ya cika to sai a kora raƙuman kawai ta tafiya ta tafiya sai gugar ta zo baki to in a gona ne kasan sukan yi mai fangula ko in aka yi fangula sai a yi jakin fangalai ɗin wanda hanyar ruwan yake wucewa to sai a juye shi sai a sake zirawa sai a juye to shi ne bisawa ne wadda aka amfani da dabbobi wajen shayarwa to shi ma mai za a ba shi ma nisful ushir sai a ba da rabi na abin da aka fitar na goma ya ce mala ya ce wasawa ne ai jam'u saniyat wahiyar dabba ita ce dabba min al'ibili cikin raƙuma aul bakari ko shanu aul hamri ko jakuna zahibatun wadda ake korata tana ta tafiya ta kurujil ma'a min albi'iri za ta jawo ruwa daga rijiya sai a zo a zuba shi a ƙasa a tafiyar da shi wa filadisi saboda haka fa'ida ta bakwai ko ta shida yace wa fil hadisi anna taqdiran nisabi makhraju yace lalle ainihin kaddara nisabi wadda za a fitar da zakka a cikinsa ya ce wannan abu ne da yake jujjuyawa a wajen shari'a la'ilal urfi ba a maganan al'ada a nan ana maganan shari'a ne babu wani wadda abu ne da ya gangaro a shari'ance ba wai al'adar mutane ake kula da ita a zartar da wannan abu ba a'a da ake kula da shi abin da shari'a ta ce to abin da shari'a ta faɗa kenan na fatan fahimta yawa sannan abu na gaba mala ya ce annal ganiya ko annal gina ya ce wadata fi babin zakati a babi na zaka kuwa mammalaka nisabu idan za a cewa ne mawadaci ne a ɓangaren zakka to shine mutumin da ya mallaki nisabi in baka mallaki nisabi ba ba za a kira ka mawadaci ba amma a babi na min na fitar da zakka na ba ta mun fahimta to za mu ji hadisi na gaba shine hadisin Abu Huraira shi hadisi na 170 da nawa ni a nawa da 72 a da ku bugun kuma dole za a samu bambanci ko hadisin Abu Huraira nawa 180 da hudu yace annabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala laysa alal muslimi fi abdihi wala farsihi sadaqatu wa fi lafdhin illa zakatal fitri fi raqiqi muttafaqun alaihi an ji wani hadisi daga abu hurairah ana ya gwada mana yadda ake fitar da zakka na dabbobi da 'ya'yan itatuwa da amfanin gona masu ƙwayoyi ka yanzu kuma sai ya kawo ta sabuwar magana zai gwada mana shi ne malam shi almakadisi da yake babban malami ne ko malamin shari'a malamin fikihu ya san fikihun rayuwa to yanzu ka ji wa'ancin daga kuma wani abin da ba ka da haƙƙi ko kuma haƙƙi na wajibi bai hau kanka ba a cikinsu sai ya karantar da mu ya ce an abi huraira ta radiyallahu anhu an je daga abu huraira Allah ya ƙara yadda gare shi an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kala ya ce laisa alal muslim babu zakka ko babu komai akan mutum musulmi fi abdihi a bawansa wala farasihi haka ko babu wani abu akan dokinsa sadakatun na sadaka mana babu zakka ta wajibi akan mutum idan ya mallaki dawaki ko ya mallaki bayi wadda ya ajiye su don wani tanadi ba wai don ciniki ko sayarwa ko wani abu bai kama da haka ba na fatan fahimta ya ce wa fi lafazin a wani lafazin ya ce la zakata babu wata zaka illa zakatul fitri sai dai zakar kono firraqiqi shi ma akan bawa amma ban da doki ina fatan fahimta menene zakatul fitri shine zakar da ake yi bayan an sauke azumi idan aka kai ƙarshen watan azumi ana yin zakka ta kono to wannan zakka tana kan mutum in yana da bawa yana ci da bawansa shi sa malamai suka ce tana zama wajibi akan mutum ko kuma tana lazumtar mutum idan akwai sharuɗan mai na farko ɗaukan ɗawainiyar mutum na biyu mutum yana da wadata na uku ko bawa ne ya zama kana ci da shi wanda kai za ka masa sadakar ya zama kana ci da shi da abubuwa da suke kama da haka mun duba cikin littafin a yusuf na alfikul miyassar ya kawo wajen abubuwa guda uku ko hudu na sharaɗin mai ɗaukan ɗawainiyar fitar wadda kake ci da shi a yi masa zakatul fitri da abin da ya kama da haka malar zai fitar da waɗannan abubuwa sai fitar da ma'anonin waɗannan kalmomi ya ce abdihi ai al'idafu an yi an jingina ne kuna anan liktisasi don a keɓance wata mulki da mallaka ai fi abdihin lazi malakawo ai bawansa da ya mallaka muktassan bihi wanda ya keɓance shi a kansa to a wannan babu zakka farasihi ai alfars allazi ikhtassa li nafsihi wanda ya keɓance keɓance wa kansa cewa wannan doki na ne yarkabuha yana hawansa wa yujahidu fihi yana yin jihadi da shi wa yusabiqu alai yana amfani da shi wajen yin gasa ta tsere tsere da sauran abin da ya kama da haka to irin waɗannan dabbobi babu zakka a kansu sadaqatun ay zakatun to wannan hadisi mala ya fitar da fa'idodi kamar haka na farko yace al hadisi yadullu ala annahu laysa ala al muslimi fi ma yantafa'u bihi min min al-abidi wal khayli zakatu yace ba komai akan musulmi cikin abin da yake amfanuwa da shi na bayi da dokuna na zakka amma yace fal amwalul mu'idda amma kaga dukiya da aka tanade ta don ainihin kai a wisti imali ko kuma dan aiki da ita la zakata fiha wannan irin dukiya babu zakka a kai sali ka tara bayi suna maka hidima ba dan ka sai da su kake tara su ba ba dan ka ce kai wani abu da su ba don su yi maka hidima to wannan babu zakka a kansu haka in ka tara dokuna dan ka yi hidimar kanka ka hau ka yi yaƙi ka yi kaza ka yi kaza wannan su ba babu zakka amma in ka tara su dan wani abu ba wannan ba to anan ne malamai suke da maganganu wanda za mu zo mu ji su قال النووي yace al-imam an-nawawi yace hadha al-hadithu asl yace wannan hadisi asali ne fi anna amwal kina cewa dukiyoyi wanda dan adam ya tanaje su la zakata fiya babu zakka a cikin su wa annahu la zakata fil khayl babu zakka akan dawaki ko doki warraqiqi da bawa idan lam takul litijarati wani sharadin idan wa'annan ba a tanade su ba don kasuwanci amma idan ka tanade su don kasuwanci to kenan za ka yi ainihin mai zakasu mala ya ce wa bihaza kalal ulama da wa'annan da wannan magana ne malamai suka faɗa kafat dukkan malamai min salaf daga magabata wal khalaf da malaman yanzu magabata su ne cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in har zuwa kan mutane da kuma wanda suka biyo bayansu duk sun tafi akan cewa in dukiya ka tanade ta don me don kasuwanci to akwai zakka a ciki in dukiya ka tanade ta don bukatar kanka na yau da kullun na gidanka irin wannan dukiya babu zakka a ciki Allah ya dace da yace qalis sanani yace imamu aliyu sanani yace alhadithu nassun ala annahu la zakata fil abidi walal kai yace wannan hadisi ne nassi ne tabbatacce da yake gwada mana cewa babu zakka akan bawa ko bayi haka babu zakka akan dawaki aw ijma'u yace wannan magana ce da aka haɗu akai fi ma kana wa abin da ya zama lil kidmati wanda aka tanade su dan yin hidima war rukubi da hawa duk da ba ne dawaki da aka tanade su don hawa don yin wani amfani wa'annan ba a musu zakka na ba ta mutane to sai dai misali in mutum ya mallaki doki don kuma birgewa ba eh idan mutum ya tare doki ko kwaya ɗaya ne don birgewa ba wai don irin wannan abun ba ene ne shi ko matsayinsa a jara'ar musulunci in ka ajiye doki a gida ba da manufar amfani don tafiye-tafiyenka ba ko don wani kokari ko don wani abu da kake yi ba ha kawai don ka burge da kashinsa da fitsarinsa da komi kana da zunubi haka hadisi ya isha duk za a baka zunubi a kai ba kun ga masu tara dawaki haka kawai sai je su gyara ko Allah ya kare mu ya ce falaisa alal muslim sadaka da haka babu sadaka kan musulmi fi firashil bait a shimfiɗin gida da ka sai kayan shimfiɗi da za a sa a gidanka da falukanka da suwaye komin kyansu komin tsadarsu ne don amfanin gida ne ya ce babu sadaka ta zakka a ciki wa awanil bait da kwanuka plate da farantai da wayewaye na gida wa sayyaratul rukubi da ababan hawa wadda mutum ya siya wannan kun ga da yake malami ne na zamani ya daina fitar mana irin waɗannan abubuwa ducewa waɗannan babu zakka a kansu na fatan mai wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da wancananka irin waɗannan abubuwan da aka lissafa babu komi kai sai ma yace duk abin da aka tanade shi don ɗan adam ya yi amfani a kansa min ayi shay'in kana yace daga kowane irin abu ne kasance falaysa fihi zakka babu zakka kai da ba ta bayyana in dai dan kai amfani ne ba dan ka tanade shi dan harkar kasuwa ba babu zakka kai na ba ta bayyana mala yace istadalla bi hadisi suka kafa dalili da hadisi man kala bi adami wujubi zakati fil hil cewa wanda suka yi magana akan cewa babu wajibcin yin zaka a kayan ado alhulli na batun fahimta daga wadda aka tanade su don amfani na yau da kullum a gida kamar yadda misali kun ga za ku gabata suna ana sayan kayan kicin ko wani kayan kicin ɗin ka je ga kudinsu da darajarsu za ka yi mamaki tun da kayan an tanade su don amfanin gida babu zakka a kansu ana sayan kayan shimfiɗin ɗaki a yi ga wani kayan shimfiɗin an faɗi kudinsa zai ka yi mamaki tun da an tanade shi don amfanin gida ne babu komi babu zakka a kai to da irin ruwan da ire-iren waɗannan abubuwa ɗin duka malai ya ce babu zakka amma sai ya ce وقد اختلف في هذه المسألة yace abahu malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala hal bizabil almibah shin wannan hukunci yana nan akan zinare wanda aka halatta almusta'mil wanda ake amfani da shi mata misali su warwaro su sarka su dan kunne wanda mata suke amfani da shi amma na zinare to shin su ma sun shiga cikin wannan zakka babu zakka zakatun amla shin za a yi musu zaka ko ba za a yi musu ba mala yace ala qaulaini wannan mas'ala din an samu ganganu guda biyu al-awwal suka ce anna fihi zakat gara dai ta farko malamai suka ce in dai zinare ne eh an tare shi to za a fitar da zakka ko na ko na abunan kuma malam ya kawo sunayen malamai cikin sahabbai da yawa daga za mu karanta wa'annan malaman don mu ji wa'annan ya ce wabihi kala umar ibn al-khattab ta umar ɗan ƙaddaba ya ce du zinare da aka tanada don a sa a jiki na kayan ado za a yi masa zakka wabin mas'ud da abdullahi ɗan mas'ud wa abdullahi bin amru da abdullahi ɗan amru wa aisha da aisha binta abi bakar ko wa sa'idu bin jubair da sa'idu dan jubair wa ibn al-musayyib da ainihin sa'idu dan musayyib wa jabir ibn zaid da jabir dan zaid wa maimuna ibn marhan wa muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin mun faɗi labarin sa anan ko malami ne daga cikin irin baiwar da Allah ya masa Allah ya masa baiwa na iya fassara mafarki ayan kawai mafarki zai iya fassara maka wa mujahid da mujahid wa zuhuri da imamu zuhuri wayannan duka tabi'ai ne wada da kuma al-imam wada ibnu rabah wa abdullahi ibnu shaddad wa makhul da imamu makhul wa alqamatu da imamu alqama wal aswad wa ibrahim wa ibnu mubarak wa ibnu shayb eh shubur mata والطهاوي وابن حزم وابن المنذر والصنعاني duk waɗannan da aka lissafa su fahimtar su zinare inda zinare ne ko kayan ado ne sai an masa zakka yace kuma wa huwa mashabu abi hanifa wanda ita ce mashaba ta abu hanifa idan aka sayi zinare ana abinan da shi za a yi masa zakka yace warajjaha ibnu baz yace kuma ibnu baz cikin malaman wannan zamanin kenan musa abdullahi ibnu ibnu abdulaziz ibnu baz ko wanda yana daga cikin muftul am wanda suka yi basu jima da barin duniyar nan ba da ga bai wuce shekara goma ba mako ko kuma sama da haka kaɗan da rasuwarsa eh shi ake cewa bin bas yawa wa sheikh ibn Uthaymin da kuma muhammad salih ibn Uthaymin shi ka abin wuce shekara biyar ba mako ko shi da shi ma da rasuwa Allah ya musu rahama baki ɗaya ya ce duka waɗannan malamai sun tafi akan cewa mai fitar da zakka a zinare ko na ado ne da aka tanada za a yi yace warajahu ihtihadan sun rinjayar da wannan hukunci domin kewayewa kar a samu wata magana haka kuma wanda daga cikin wanda suke wannan akwai al-imamu khitabi akwai imamu suddi akwai shankiti akwai as-subuki akwai abubakar jaza'iri wannan kaga bai jima da rasuwa ba bai fi shekara uku ba da rasuwarsa abubakar jaza'iri wallahi in muna aikin alkhairi yan uwa kar ka yadda wani ya zo ki zai hana jabir jaza'iri yana da littattafai minhajul muslim nasa ne da sauran littattafai suna nan da yawa ya tsufa ya tsufa a madina musallaci annabi ke karantar ya tsufa sosai dalibai da ‘yan uwa suka zo suka ce masa ya haƙura ga ɗansa a bashi ci gaba da karantar da mutane ya ce masu almar'u ba su alama mata ne shi mutum ana ta da shi akan abin da ya mutu yana yi ɗanka su bashi ya mutu a naɗaɗansa eh kagan kai ne yake ce to bismillah ko ai na gaji bari na hutu ake alheri ba a daina sai dai yan wata matsala ne ta zo ta hana ka da kuga wannan bawan Allah shi suna daga ciki wa salihul laifibi dukkan wayannan sun tafi mala yace adillatuhu abinda suka rika suka kafa dalili da cewa dole sai an fitar da zakka a zinare koda na kayan ado ne liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون وسبي da wannan dalili wannan aya suka ce wajibi ne sinare ko na kayan ado ne za masa zakka Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba lalle wa'annan da suke taskance zinare wal fiddata da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya din a tafarkin Allah mana ba sa fitar da zakka Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kamar su albishir da azaba mai raddi yace wal muradu bil bil kanzi azab wal fiddati adam ikhraj ma yajibu fihi kaji dalili malaci abin da ake nufi da wannan alkanzu shine na zinare da azurfa shine mutum ya gagara fitar da abin da ya zama wajibi a cikinsu min zakatin na zaka wa gairi hadaninsa min alhuquqi daga cikin haƙoƙin da Allah ya rataya cewa sai an fitar a kai haka duk wanda ya siya wa matarsa zinare ko azurfa to wannan yana akwai wannan haƙƙin zakka kuma wata mata ta zo wajen annabi ko da mundurwa a hannunta annabi ya ce mata ke kina fitar da zakka wannan abu ta ce a ce kina so ya miki daɗi Allah ya miki mun ruwan wuta da shi a gobe alkiyama ta ce a ta fitar da je ta ya fasa ma ta sai da shi ba ta son su to wuta wasa ne mu ne mutanen ƙarshen duniya muke wasa da abin ubangiji kuna ga yadda mutane suka mai da addini abin wasa ko a duniya sun ɗauka abin da ai Allah ba zai canja abin da ya faɗa ba duk wanda ya ga dama ya yi daidai wanda ya ga dama ya tsayar da ya ga zai yi Allah yana nan yana jiran su kuma yan tsaya kai masu tsaya guda nawa idan suke yau eh tirarin yan misra ko in ga zo kai tsaya su ce misluka alf irin ka dubu sun wuce har ma ka dauka kai wani abu ne irin ka in shedanci kake ji irin ka dubu sun wuce in abin kirki kake ji irin ka dubu sun wuce wanda ma ka tsaya kai abin da ya dace to za ka yi mamaki mutum da za a ɗauke shi yanzu yana rusa addinin Allah yana rusa addinin Allah yana yana ga kan burgewa yake wanda aka ɗauke su su irin wannan iskancin ina suke yau an kashe su wanda suka ba su kwangilar su suka kashe su za ka kai ma za a kashe ka a banza masu irin wannan ɗaukan hayani ka zo kana ƙaryata addinin Allah mutane sun san cewa ƙarya kake waga tun sai ka je lahira ka haɗu da sakamako wanda baka taɓa tsammani ba na fatan bai za bala yace wal ayatu ammatu fi jami'i zabi wal fiddati bala yace wannan aya gama gari ce akan abin da ya shafi kuncin zinare da azurfa duk kowanne bata keɓance wani abu ba wani abu ko wani abu ba ma'anan ita aya bata keɓance cewa na ado daban na kasuwanci daban ba na ba don fahimta kawai amince da aka ta game kowanne abu da aka wanda yake ba fa man da'a khuruj al-hilib al-mubah al-musta'mal min hadha al-umum fa alayhi dalil da aka kaga yace wanda yayi da awan cewa zai fitar da zakka a waɗannan a cikin zinare wanda aka halatta yan ba to ga yana nan gashi a dalilin sa gashi lima sabata fi hadith muslim saboda abin da ya tabbata cikin hadisin muslim min qaulihi sallallahu alaihi wa sallam daga fadin sa mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi me hadisi yake cewa ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi fiha haqqaha illa kana yawm alqiyamati sufihat lahu safa'i babu wani ma'abocin zinare ko azurfa wadda bai fitar da haƙoƙin Allah akan wannan zinare ko azurfa ɗin face gobe alƙiyama an narka su sun zama kamar takardu ana masa lalas da ita shine zai ce yau mai kuma alaiha ɗinkin da da za a dinga mutum lalas da wannan dukiyar tasu ana manna masa ana manna masa a jikinsa a manna masa a gefensa nan a manna masa a gadon bayansa a manna masa a fuskarsa in ya kara sa ce ha za ma ka nasu ne an fusu wanda shi ne abinda kuka taskance wa kanku ku ɗanɗane abinda kuka taskance daga wanda yake da dukiya ya yi ƙoƙari ya san menene haƙƙi Allah a ciki wale hadisi amru bin shu'aibin an abihi an jaddi sannan saboda hadisi amru dan shu'aib wanda aka jiyo daga babansa daga kakansa radiyallahu anhuma ko anhum Allah ya dade su inda an ce daga shu'aibu daga babansa daga kakansa kaga su uku dukan su sabon manzon Allah ai da kaga sun ji dadi ko da uba da da da kaka duka sabon manzon Allah ne kaga wayannan yan gata ne Allah ya musu bata yace anna imra'atin ta lalle wata mata atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzon Allah wa ma'aha ibnaha ibnatallaha tare da ita akwai wani ɗanta wafi yadda ibnati ha maskata ne a hannun yarinyar tata akwai warwaraye guda biyu min zahabin wayannan warwaraye na zinari ne faƙala laha sai manzan Allah ya ce da ita ala to'ina zakata haka ce saurara kina ba da zakar wannan abin da kika rike qalat la sai ta ce masa a'a kala a ya suriki an yi sauwarki Allahu bihi ma yawmal qiyamati sawarin minna zai miki daɗi Allah ya miki warwaraye da su na wutan jahannama gobe alkiyama ta ce a'a ya ce fa'alƙaitahuma sai ta cire su ta jefar da su kaga inda a ce na ado daban ne da kuma na kasuwanci daban ne da manzan Allah ba zai faɗa mata haka ba magana ta zinare wannan babu wani ado babu wani na kasuwa duk wanda yake da zinare dole ya fitar masa da zakka kuma zuwa ake a auna nauyinsa ko mun ji daga ina ake fara gram nawa gram 80 shine pounds 20 kenan idan za ka yi amfani da pounds shi ma wani ma'auni ne amma yanzu abin da ya fi saukin samu shine gram to gram idan aka ɗauki zinare aka ɗora shi a kan scale ya kai gram 80 to akwai zakka a ciki sau da ya kamata mutane su kiyaye wannan kar ku je ku tara wa kanku bala'i gobe alkiyama Allah ya tare mutum mutum baya da yadda zai kwaci kansa wa isnadu qawi yace isnadu wannan hadisi mai karfi ne sawu hakim min hadisi aisha ce imamul hakim da saburi ya inganta wannan hadisi daga hadisin aisha alhakimin ne saburi malami ne na hadisi babban malami ne na hadisi cikin irin labaransa da aka bayar shi ne allah ya taɓa jaraba shi da wata jinya ta fata ya yi magani ya yi magani bai warke ba sai tuna wani hadisi annabi yana cewa da umar da kun bis sadaqat ku yi jinyar marasa lafiyanku da sadaka sai koma garinsu ya je duba mai bukata wadda tafi karfi a mutanen garinsu sai gane bukatar su ruwan sha sai je tona wani babban bohol ya fitar da gun shan ruwa a mutane ya ce kowa ya zo ya sha ruwa sadaka amma a huce sai na nufin Allah ya raba shi da jinyar an ce bai sati ba jinyar ta mutu a ga waɗansu jinyarkan suna da alaƙa da ashe rashin alherin iba da ai rowa masifa ce yawa mu ne sun ci rowa rowa bala'i ne duk wanda yake rowa sai a yi ta jarabarsa da waɗansu abubuwa wani ma ka sani wani baka sani don aka kar mu zama mutane marowata to hakimin ne saburi sai ya samu wannan haka da haka wayan nan na daga cikin irin maganganu da malamai suka faɗa muna da sauran lokaci mana minti biyar a maganganun kuma suna biyar bari mu da haka ta haka kawai saboda an mun shiga magana ta biyu ita kuma ta da nisa ko a Allah ya datar da mu na'am eh ai doki asalin sarakuna da sauransu asalinsa dan yaƙi suke siya ka gane zamanin ne juya tun da ba a yaƙi suka koma na na kayan ado amma asalinsu ne jihadi ka gane to da haka a wancan asalin da aka bar su karka tono musu wani eh ustaz na'am a ai wannan kasuwanci yana shigowa a yana shiga mana malawolu yanzu ka ajiye dabobi sun koma wajen guda 200 da za ka yi da sun dai don bukatar suna da ci ne ai sun maka yawa za ka sayar yanzu sun koma zai kai musu zaka a ai ba ma'anar zubar da ta yi ba cewa aka yi ta zubar ba da a'a za ta koma annabi ya ce wata ɗauki abin da ta je ta san dai yara ai ba a tozartar da dukiya yawa na Eh damun ai ana kula da abubuwa. Malai yace to kuma dawakin nan idan ba ajiye su ba, wasu za su cinye su. Ka gane? Haka yana ga wato kamar yana buɗe wata kofa da ya kamata a ce mutane sun ajiye ko? Amma dai babbar manufa ka ajiye don me don hawa don kuma yin sukuwa ka koyi yadda ake gudu da shi don jihadi da kuma yin musabaka amma ba don irin waɗannan tare-tare da ake sannan wanda suke tara su kuma don kasuwanci wannan kaga damu akwai haƙƙin Allah kai sai sun yi sun da sun zama mai oro da tijara sun zama kadara na kasuwa a wani kosu da
masu suna fitawa da jami goma za su fitar da nan gida wannan da kasu ta yi eh a zakka akwai abin da ake cewa alkharas shine kirdado ka gane kirdado kuma akwai wadda suka iya daga in sun yi suka ce dami ɗayan nan in an sissike shi za a samu kwano ashirin daga dudamu bi buhu ɗaya kenan ka gane daga in sun fita zai ce kaza ne shi za a ce dudami goma dami ɗaya sai yin lissafi ne kuma akwai gurin da in sun ɗaura dami ma za su ce wannan damin kwano talatin za a samu kuma za a samu ta gane sai da damin ai damin za a yi gwamma ne guda biyu ko sai a caka ɗaya akan ɗaya sai a kuma so a ɗora sai a so soka a ɗora yawa wanda bai zauna a kawai ba zai san wannan ba a gane Allah ya datar da mu kaga mu a kawai aka yafe mu mun yi noma a yan ustaz ha Na'am.
Me ce da mai kasuwancin zinare kenan zai rinka lissafawa adadin yadda ya siyar daga ba ce masa A in shekara ta yi iya adadin zinarin da yake gunsa su zai auna nauyinsu sannan kudinsa da yake gunsa sai lissafa sai ya haɗa. Ai wanda yake kasuwa akwai mai risala ya kira su da mai mudir ko kewaye kasuwa duk 'yan kasuwa yawanci mudirai ake kiransu kewaye kasuwa ne sai ce su ne wanda kuɗi baya tabbata a hannunsu so amma idan ƙarshen shekara ta yi sai su lissafa abin da yake hannunsu na kuɗi ta gane sai kuma su lissafa kadararsu in suka haɗa yin yi ba su lissafi shi ke to haka ma mai harkan wannan wallahu ta'ala ala na azurfa in na zinare ne yana da duka da cakai da azurfa da zinare ko zuwa za ka yi su ai nauyi ake sayarwa in ka je guraren da suke harkar nauyi ake sayarwa dawon ba wurin mai Allah ta tattalin اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقض عنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يدل من واليت ولا يذ من آديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم